الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 25 ga watan juma'a al-akhira shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 25 ga watan hudu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
mutum ne za a sallar farilla kuma bayan ya sallar to sai kawo sai kawo na da
bayan ya salamce yi ne ya kawo na fila eh
sannan ya tasbih da na washin kasancewar misali a rawatib na filfilin da ake yin su wanda kasancewar akwai biyu da ake yi bayan azhar akwai biyu da ake yi bayan magarba akwai biyu da ake yi bayan isha shin ya dace idan ka salamce daga sallah ta farilla kafin ka yi tasbihi ka tashi ka kawo waɗannan nafilfili da aka sunanta a abai ya dacewa sai ka gama tasbihi saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karantarwar shi baya shagala da nafila bayan salamcewa daga sallah ta farilla sai ya kawo iya abin da yake yi na azkar wanda bayani ya gabata game da zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi bayan salloli na farilla wanda wannan zikiri ana kiran shi addu'a amma abinda ake kiran shi du'a du'a'ul ibada farko idan ya salamce daga sallah yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su uku Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنن sai subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 na ɗarin ya cike shida لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sannan kuma yakan karanta ayatul kursi da suratul ikhlas to don haka sai ka gama waɗannan zikiri sannan zaka tashi kai nafila amma bayyada cewa kafin wannan zikiri kai tsaye bayan salamcewa daga sallah ka shagala da nafila na'am
wadda take hadisi ya tabbata cewa lallai annabin wata kuma kuma shi ne ya tashi kiyama amma sai wasu suke bata wata rana sananniya cewa juma'a ce hata ma yanayi cewa na da- na damana
wai shin haka ne cewa kiyama ranar juma'a za ta tabbata ƙwarai da gaske haka ne ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kiyama ba za ta tashi ba sai a ranar juma'a to amma sanin wace juma'ar ce wannan na ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na cikin sahihu muslim ko kuma mu ce na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa fiyayyen yini wanda rana ta hudu a kan shi manzon Allah ya ce shine ranar juma'a manzon Allah ya ce a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar juma'a Allah ya busa masa rai a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna a ranar juma'a aka saukar da shi daga aljanna kuma a ranar juma'a ya tuba Allah ya karbi tubansa game da cin itaciyar da aka hane shi za Allah ya ce kuma kiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar juma'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ƙara faɗa a cikin hadisin yake cewa idan aka wayi gari juma'a wato dabobi da sauran halittu na ubangiji subhanahu wata'ala banda mutum da aljan kowanne ya kashe kunne yana jiran shin alkiyamar a wannan jumu'a ce ko kuma ba wannan bace ba sai in rana ta hudu sannan suke tabbatarwa cewa ba ita bace kowace dabba hankalinta a firgice yake hankalinta a tashe yake idan aka wayi gari jumu'a to don haka wannan hadisi yana tabbatar mana kiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar jumu'a wannan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma sanin cewa wace juma'ar ce wannan na ga ubangiji subhanahu wata'ala amma da maganar cewa a cikin damuna wannan ban san wani dalili ba a kan shi na'am
gaskiyar malaman da suke kafa hujja cewa wanda ya yi magana a masallaci ko a makaranta ana karatu ko kuma a ran juma'a yayin da imam ya ke ba wanda ya yi magana a kan shi za a bata mishi aikin shi na tsawon kwana ashirin da
to na makaranta dai ban sani ba iya abin da na sani akwai hadisin da suke cewa duk wanda ya yi zance-zance na duniya a masallaci ibada shi ta shekara arba'in ta baci wannan hadisi kirkira shi ne aka yi aka shingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaice hadisin ƙarya ne ka koma ya inganta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci bayan gama sallah sukan dan kwashe lokaci suna tattaunawa har ma su ringa tabo tarihin sai lokacin jahiliya wannan kenan musan da cewa hadisin ƙarya ne na cewa duk wanda ya yi zance na duniya a masallaci ibada ta shekara arba'in ta baci sai dai kuma abin da muke so mu sani masallaci ba dandali ba ne ba na hira masallaci an gina shi ne kadai domin yin sallah da ambatan allah da karatun alkur'ani da sauran ayyuka waɗanda suke na ibada kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma wannan ba ƙauye da ya zo wato ya tsala da fitsari a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik yake cewa sahabbai suka kai masa dauki za su tara masa gajiya manzon Allah ya ce da uhu ku rabu da shi ya gama bawalinsa da ya gama manzon Allah ya sanya cewa a ciko wannan a ciko guga da ruwa a zuba akan bawalin sannan shi kuma sai ya kiraye shi sai manzon Allah yake ce masa ba a gina masallaci ba don a kawo dukkan wata kazamta a yaba masa masallaci an gina shi ne domin sallah da karatun alkur'ani da ambaton ubangiji to don haka wannan yana nuna mana masallaci ba a yi shi ba don a maida shi dandali a yi ta hira kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار don haka rayar da masallaci da ayyuka na ibada ake yin shi ba hira ba amma in ta kama ba laifi akan iya yi sannan kuma maganar cewa a makaranta zance na duniya shi ma yana bata ibada ko ta kwana 25 ne kake faɗa ko nawa shi wannan ba mu san da shi ba sai dai kuma mu san da cewa ya ci karo da ladubba na makaranta ya zamanto jama'a su ringa hira ka koma mazan jiya magabatan kwarai musamman malaman hadisi in alkalami ka hudo kana hekewa a makaranta to wannan ka zo da rashin ladabi ya kamata a ladabtar da kai wuri ne wanda ake buƙatar nutsuwa don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suna majalisin shi ka ce tsuntsu ne a saman kansu wanda kana motsawa ya tashi saboda nutsuwar da suke sannan kuma na uku me da kake cewa ran juma'a wannan shi kuma ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da yayi zance a ranar juma'a limami yana khutba to wannan ya bata ladan juma'a juma'a ta tsaya masa matsayin azhar amma ba shi da ladan juma'a an gane ko don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda wato ya yi zance limami yana kudu ba ko da ɗan uwanka ne ka ce masa ishiru yana zance to kai ma ka yi lagau ma'ana ka zubar da ladar jumu'a ka na mu yake cewa wai kudin da ake amsa wajen 'yan kwangila lokacin da suke nema a basu kwangila a fi sabilillahi harka ta kwangila akwai haramci tattare da ita haramci na farko ba za a baka kwangila sai ka ba da cin hanci hadari na biyu sannan kasancewar su da yawa kakan ɗauki alkawalin aikin da za ka yi kuma sai ya zamanto ba shi ba ne kuma in kayi aikin shi mai kula da aikin ba zai sanya hannu cewa aikinka ya yi kyau sai ka ba shi cin hanci haka kuma in an gama aiki kudinka ba za su fito ba sai ka ba da cin hanci don haka kake ganin allah ya zare albarka a cikin mafi yawan al'amarin ƙwarai wani yaro ya zo ya faɗa mu ya ce shi yanzu ya rasa yadda zai yi ga yala kwalkin da yake a kudin ake biya masa kuma ya ce wallahi ya tabbata babu albarka a cikin abin da suke samu caye za su samu kuɗi mai yawa ya ce amma zuwa wani lokaci kuɗin yadda ka san kamar guguwa ya watsi ya ce me yasa ya ce so da yawa muke ɗaukan alkawali abin da muka ɗauka a takarda ba shi ba ne mun ɗau alkawalin cewa duk a sakin siminti za mu fitar da birgi kaza za mu sanya waya kala kaza za mu sanya kaza ya ce amma ba shi ba ke in an zo kuɗi saboda haka akwai abubuwa waɗanda suke na haramci sosai a cikin irin wannan kuma karka dauki cewa sai abin da ya shahi gini haka kungila da ake ba mutum je ka kawo kaya kaza wanda duk nau'i ne wanda yake na zalunci wanda kasancewar abin da bai wuce jika jika in za a ba da kungilar shi sai a ba da a jika biyu ko jika uku uku wai so dai ake kawai sai an azurta ka ya za a azurta ka bayan allah bai yi nihin azurta ka ba ce ake a gina wani wai shi ma wai a sashi cikin jama'a a bashi wata kwangila shi ma ya samu kaga wannan nau'i ne na zalunci shi shugaban da ya ba da wannan kwangila a ranar kiyama sai ya yi aman wannan dukiya saboda dukiyar ƙasa dukiya ce ta jama'a in ka ɗau shugabanci na ƙasa dole ka tsaya ka tattala ta yanzu sai a ba da kwangilar bik a dala ɗari duk bik ɗaya amma an tabbata kudin shi abinda ake siyar da shi a shaguna bai wuce dala 20 in a wajen tsari ne bai wuce dala 15 ko dala 10 amma wai sai a ba da kungilar shi wai a dala 100 ko sama da haka dan dai dukiyar ƙasa ce ba dukiyar kowa ba ce ba kowa sai ya zo ya yi abin da ya ga dama da ita inda shi wanda ya ba da kungilar kaddara cewa yaran shi suke da buƙatar bik ya ce je ka sayo min da kaje sai ka ce masa dala dari dari ne zai daga baki ya ce maka bik ai kowa ya san kudin shi a ko ina dala ashirin ake saida shi to dan dukiyar kasa ce za a ba da kungiyar ta shikenan sai a ba da sama da haka dan irin wannan bai dace ba haramun ne haramun ne kwata kwata baya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu fada'ilil madina wato littafin da ke bayani dangane da fabula wato ta birnin madina wanda mun tsaya karshen wato babi na biyar babin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baban da malam ya gina cewa babu marragi ba anil madina baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya kyamaci zaman madina shi lafazin ragi ba duk lokacin da ya yi ta'addi da an ma'anar shi shine kyama amma idan ya yi ta'addi da ila ma'anar shi shine kwadai an gane ko kamar yadda ashabul janna suke cewa asa an yubdi lana rabbuna khairan minha inna ila rabbina ragiun a inda yayi ta'addi da an sai ka koma cikin suratu maryam qala aragibun anta ana alihati ya ibrahim aragibun ana anta ana alihati shin ya kai ibrahim yanzu kai mai kyamar wato allolina ne gumakana kana kamar yadda kuma a cikin sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa kamar ragiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata don haka ita kalima ta ragiba in ta yi ta'addi da an ma'anarta shine kyama amma idan ta yi ta'addi da ila to ma'anarta shine kwaɗai kamar yadda nan ya ce man ragiba anil madina wanda ya kyamaci zaman madina in ma ka kaddara cewa marragi ba anil madina sai ka ce faho mazmu ya zo da abin da za a zarge shi ko kuma kenan hukuncin wanda ya kyamaci wato zama a birnin madina to shine anan malam sai ya shigo da hadisai kamar kusan guda biyu wanda hadisi na farko shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda da yake cewa na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na faɗa yana cewa ta turkunan madinata ala khairi makanat la ya shaha illal awaf manzon Allah ya ce za ku bar wato birnin madina a nan ba waɗanda manzon Allah yake musu magana cewa su ne za su bar birnin madina an gane ku abinda kenan yake nihi cewa kasancewar su waɗanda suke kenan 'yan garin madina za a wayi gari wani lokaci su ƙaurace ma birnin madina ko kuma ya kasance kenan daga nau'in su waɗanda ake musu maganar kenan daga cikinsu za a samu wasu su bar birnin madina amma ba ana nihi ba su waɗanda ake ma magana a wannan lokaci manzan Allah ya ce ala kairi kanat wato abu fiye da yadda ta kasance kamar yadda bayani ya gabata wato ibnu umar Allah ya kara masa yadda ya tattauna da abu huraira Allah ya kara masa yadda akan wannan lafazi iya abin da ya tabbatar masa cewa shi dai yanda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kasancewar ba ala khairi makanat ba kenan kasancewar iya abin da yake kenan tatrukunal madina wato za ku bar wato birnin madina an gane ko kenan sai yake cewa a amaru makanat kenan ala a amara makanat a bisa mafi kenan rayuwa yadda ta kasance kenan ci gaba na bangaren rayuwa amma ba zaɓi ba da fifiko saboda babu lokacin da madina ta fi kowane lokaci daraja sama da lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana raye an gane ko wannan lokaci shine fiyayyen lokaci na birnin madina shine manzon Allah sai yake cewa la yabshaha illa al-awa wato ba wanda zai zai kema madina a wannan lokaci wato face kasancewar masu neman abinci na asiba su ne namun daji waɗayir wato da tsuntsaye lafazin awafi jam'i ne na afin in aka ce afin an gane ko kuma jami'i ne na afiya in aka ce afiya ba'ana wanda yake mai neman abinci don haka wato mabarata ake kiransu da al'ufa wato masu neman abinci kenan awafi kenan jami'i ne na afiya amma in ka ce afin kenan jam'insa sai ka ce ufa kamar yadda in ka ce kabin sai ka ce koba shine yace la yagshaha illa al-awaf ba wanda zai zaike ma Madina a wannan lokaci face wato sune namun daji da tsuntsaye masu neman abinci sai yace wa akhiru man yuhsharu ra'iyani min muzaina karshen waɗanda wato za a tada su idan aka yi busa kenan ta tashin kiyama manzon Allah yake cewa wasu makiyaya ne biyu wato daga cikin kabila ta muzaina yuridanil madina wato sai su ringa nufatar birnin madina yan iqani bi ganamihima an gane ku kenan su ne karshen waɗanda Allah zai karɓi rayuwarsu a busa kenan ta alkiyama shine sai yake cewa za su nufaci birnin madina yan iqani bi ganamihima suna kuwa game da dabobinsu lafazin yan iqan wato an ciro shi ne daga wato anna'ak idan aka ce anna'ak shine wato ɗaukaka murya kenan game da wato dabba ka ringa kuwa kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa yake cewa kama salil ladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a shine sai yake cewa yan'aqani yan'aqani yan'iqani wato shine yace za su ringa an gane ko yake cewa anna'iq shine asalin kenan kalmar shine yace yan iqani za su ringa kuwa bi ganin mihima game da dabobin su fa yajidani ha wahsha sai su samu birnin Madina tana wohintacciya babu kowa a cikin ta an gane ko sai dai kawai namun daji su suke kai kawo hatta idza balaga saniyatal wada manzo Allah yake cewa lokacin da suka isa saniyatul wada wanda kafa ce daga cikin kafafe na madina ma'ana hanya ce daga cikin hanyoyin madina kharra ala wujuhihima maza Allah ya ce sai su fada akan fuskokinsu su ne karshen wanda ubangiji ta'ala zai karbi rayuwarsu idan aka yi busa ta alkiyama to don haka wannan yana nuna cewa madina lalle akwai lokacin da zai zo za ta wohinta babu kowa a cikinta kawai sai dai namun daji suke kai kawo wannan kuma gab da alkiyama ne kuma wannan na nuna cewa ashe madina birnin madina zai ci gaba da rayuwa har zuwa kusa da alkiyama ko da an ɗau wani lokaci cewa an rasa jama'a to madina ba za ta yanke ba game da jama'a sai gab da alkiyama sannan wannan hadisi na biyu a baban shine hadisin wato Sufyan ibn Abi Zuhair yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa za a buɗe birnin Yaman ma'ana a ci shi da yaƙi ya koma ƙarƙashin daula ta musulunci manzon Allah ya ce fa ya ati qaumuni yubisun wato jama'a za su zo su ringa ba da labari game da birnin Yaman suna zuga birnin irin yadda yake da kyawu da wato daɗin iska da kyawun rayuwa ta jama'ar shine ma'anar yubisu kenan za su ringa kawata ma jama'a birnin yaman wato dangane da ba su labari waɗannan jama'a fa ya tahammalu na bi ahalihim wa man aqahu da wanda ya bi wato ra'ayinsu kenan game da labarin da suka bashi su waɗannan jama'a da su da iyalinsu gaba ɗaya sai su lafta su koma birnin yaman manzan Allah sai ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu madina manzan Allah ya ce ita tafiye musu alkhairi inda sun kasance sun san da haka to da ba za su bar birnin madina su koma wata kasar yaman sannan sai ya ce wa tuftahu sham manzan Allah ya ce kuma za a bude sham a ci ta da yaki ita ma ta koma karkashin daula ta musulunci sham kamar yadda bayani ya gabata a wancan lokaci sunan yanki ne wanda ya hada palestine da Suriya da Jordani da Lubnan wannan yanki gaba ɗaya shine ake kira da sha za Allah ya ce fa ya'ati qaumun yubisun yace jama'a za su zo su ringa kawata birnin sham su ringa ba da labari dangane da irin yanda yake da kai manzo Allah ya ce fa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum waɗanda suka je suka halarci buɗe birnin sham sai su tattare ya nasu ya nasu su da iyalinsu da duk waɗanda suka bi shawararsu sai su koma can birnin sha maza Allah ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu inda a ce sun yi sani maza Allah ya ce to zaman madina shi ya fiye musu alkhairi sannan sai ya ce wa tuftahul iraq maza Allah ya ce iraki ita ma za a buɗa ta da yaƙi fayati qaumun yubisun maza Allah ya ce jama'a za su zo suna ba da labari game da kyawunta da ni'imarta faya tahammaluna bi ahadihim wa man ata'ahu su ma sai su labta da su da iyalinsu da duk wanda ya bi shawararsu su ma manzan Allah ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu madina ita tafiye musu alkhairi inda a ce sun san da haka don haka kasancewar wannan yana nuna cewa birnin madina babu wani birni wanda yake mai albarka wanda ya dace wannan birni mumini wannan birni ya zamanto mazaunin shi sama da birnin madina da birnin makka saboda albarkar da ubangiji subhanahu wata'ala ya kunshe a cikin waɗannan garuruwa guda biyu domin ƙasashe ne waɗanda suke birane ne waɗanda suke masu tsarki wanda madina kasancewar abubuwan da ta tattarar da su sun wuce a lissafa abu na farko kaga gari ne wanda takanas Allah ya zaba ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama wato domin yin hijira zuwa gare shi sannan kuma gari ne wanda masaukar alkur'ani wanda galibin alkur'ani ya sauka ne a birnin madina wanda kuma tare da cewa birnin madina ga yana kunshe da masallacin da duk wata sallah ta farilla ko ta nafila daidai da sallah dubu take a wani gari wanda yake ba wannan ba sannan ga irin su masallacin kuba wanda idan ka je ka yi sallah ta nafila ta kanas ka yi wanka daga gidanka ka tsabtace jikinka ka je masallacin ka yi sallah daidai da raka'a biyu kana da ladan umra da sauran abubuwa waɗanda suke na fadula wanda wannan birni ya kunsa don haka manzon Allah ya ce madina ita tafiye musu alkhairi wato inda sun kasance sun san da haka to amma a nan kasancewar wannan zargi ne ga waɗanda abun duniya ya ruɗe su suka ƙaurace birnin madina suka koma wani gari an gane ko amma ba ana nihi cewa duk wanda ya kaurace ma madina to ya zo da abin da za a zarge shi domin kasancewar bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin sahabbai sun bar birnin madina sun yi watsu a cikin duniya amma ba komai ba ya fitar da su daga birnin madina face domin yada addinin musulunci suka watsu a cikin sasannin duniya domin yada addinin musulunci to in har mutum ya bar madina domin wata manufa in ma ta yada addinin musulunci ko kuma kasancewar wani kasuwanci da abin da ya kama da haka to wannan ba laifi ba ne amma haka kawai dan dai wani gari ya kayatar da kai ka bar birnin madina ka koma can to wannan abin zargi ne don haka dai a shahid a nan wannan yana nuna fadala ta madina don haka manzan Allah ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الإيمان يعرض إلى المدينة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن إياب قال حدثني عبيد الله وابن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها الإمام البخاري الله يجيك أنسى كيف داتشي ووانا بابينين مسمى abinda baban ya kunsa shine malam yace al-imanu ya arzu ila al-madina wato imani ka cokamkinsa zai tattaru ɗaya ya koma zuwa birnin madina ma'ana zai tattaru gaba ɗayansa a birnin madina shine kenan a nan malam ya shigo da hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal imana wato lalle shi imani la ya'rizu ila al-madina manzon Allah yace zai tattaru zuwa birnin Madina gaba ɗaya duk a inda yake sasannin duniya kenan zai tattaru ya koma birnin Madina kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha manzon Allah yace kamar yanda macijiya take tattaruwa wato zuwa kogonta misali maciji idan wani abu ya firgitar da shi ya razanar da shi ko kuma ya gama kewaye-kewaye shi na neman abinci yakan zo ya silala cikin kogon shi idan ya shiga cikin kogon shi zai naɗe ya tattaru ɗaya to haka madina mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamanta ta da cewa imani zai tattaru ya koma birnin madina kamar yadda macijiya take tattaruwa a cikin kogonta domin madina daga nan wato imani ya watsu ya hada sassanin duniya sannan kasancewar kuma imani gaba ɗayan shi zai tattaru zuwa birnin madina don haka malamai suka ce a nan abinda ake nihi domin kowane mumini inda imani ya samu zama a cikin zuciyarsa to babu inda zuciyarsa take hange face birnin madina me yasa saboda kaunar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai jama'a duk wanda ya musulunta galibi suna kaurowa birnin madina ba don komai ba don su karanci addini daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan a zamanin manzon Allah yana raye a zamanin sahabbai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran tabi'ai to galibin jama'a sukan yi hijira su je birnin madina ba don komai ba don su karanci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ilmance a aikace su karanci sunna daga bakin waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ga yanda wannan sunna take a aikace domin su waɗannan sahabbai su ne suka karanci abin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka ga ta ɗabiƙin ita sunna ƙin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka kuma kasancewar har yau mumini idan Allah ya hore masa iya tunanin shi farko yaya za a yi ya je wato ya je ya ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko dan anan abu ne wanda yake sananne a wajen dukkan mai imani ƙarshen gurin shi ya zamanto ya samu halin da zai je ya haji idan ya haji ya je ya ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sannan ya ziyarci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to don haka shine anan malamai suka ce ma'anar kenan wannan hadisi cewa imani zai tattaru zuwa birnin Madina kamar yanda wato maciji yake tattaruwa ya haɗe gu ɗaya a cikin kogonsa kenan wannan ya keɓanta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai kuma da zamanin da ya biyo baya har zuwa kiyama in dai mumini ne to zuciyarsa tana hange zuwa birnin madina wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadula wato ta birnin madina don haka wasu malamai kamar yadda wato al'imamul kurɗibi yake cewa wannan yana nuna kenan ingancin mazhabin mutanen madina wanda yana ɗaya daga cikin usul waɗanda suke goma sha bakwai na al'imamu malik wanda ya gina mazahabinsa an gane ko na daga cikin abin da al'imamu malik ya gina mazahabinsa shine amalu ahalin madina aikin mutanen madina illa kasancewar malamai ba su sallama masa ba kamar yadda in ka koma akwai bayani mai tsawo akan wannan matsala cikin littafin da ake kiransa da suna ilamul muwaqqi'in na ibn al-qayyim an gane ko in ma kasancewar aikin mutanen madina zai iya zama hujja to wannan ya taƙaita a zamanin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin kenan khalifofinsa waɗanda suke guda hudu amma bayan wucewarsu an samu wato hayaniya da saɓani da kai kawo wato a wajen mutanen madina don haka kasancewar amalu ahalil madina baya daga cikin kenan abubuwan da ake gina hujja a kansu cewa in dai an samu mutanen madina suna yi shikenan sai a ce ya zama hujja me yasa saboda kasancewar mafi yawan sahabbai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bazo a cikin duniya domin yada addinin musulunci babu ismi man kada ahlal madina قال حدثنا حسين بن هريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد أنها قالت سمعت سعد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يماء الملح في الماء wato wannan babi ne wanda ke bayani game da girman zunubin mutumin da ya nufaci 'yan madina wato da makirci mutumin da yake famar kulla makalkashiya da zagon ƙasa domin kulla makirci game da mutanen madina to wannan babi zai nuna mana girman wato laifinsa da irin sakamakon shi a wajen allah subhanahu wa ta'ala shine a nan wato ja'ad an gane ku ja'ad shine ibn abdurrahman ya rawaito wannan hadisi daga aisha diyar sa'ad ibn abi waqqas take cewa mahaifinta sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa la yakidu ahlal madinati ahadun wato mutum daya wato wani ba zai nufaci mutanen madina wato da makirci illan ma a kama yamma ulmilhu filma wato face sai ya narke irin yadda gishiri yake narkewa idan an saka shi cikin ruwa take yanke wato zai narke kamar yadda gishiri yake narkewa idan an zuba shi cikin ruwa to dangane da kasancewar wannan ukuba shin a duniya ne ko kuma a makoma lahira tare da cewa wata riwaya sai ta nuna cewa wannan sakamako da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ma duk mutumin da ya nufaci mutanen madina da makirci to zai kasance ne a alkiyama kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in wato wani ba zai nufaci mutanen madina da mugunta illa azabahullahu fin nari zaubar rasas kwace sai Allah ya narkar da shi a cikin wuta irin yanda ake narkar da dalma aw zaubal milhi fil ma ko kuma irin yanda wato ruwa wani gishiri yake narkewa a cikin ruwa haka Allah zai narkar da shi a cikin wuta don haka wannan yana nuna cewa kenan sakamako ne na azaba ga duk mutumin da ya nufaci mutanen Madina da makirci nan ho abin da ake nihi ho mutumin da ya yi nihi ma tukwa ya yanke niyya akan cewa sai ya aikata makalkashiya game da mutanen madina wata mugunta ko da bai samu damar aikatawa amma in dai ba tsoron Allah ya hana shi in dai ya yanke niyya to wannan shine sakamakon shi a ranar kiyama Allah zai narkar da shi a cikin wuta irin yanda ake narkar da dalma to don haka wasu malamai suna ganin cewa wannan ya keɓanta da zamanin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana raye ma'anar shi suka ce duk mutumin da ya nufaci birnin ‘yan madina da mugunta to dukkan wasu al'amuransa za su zaizaye su tarwatse wato irin yadda kenan in an zuba gishiri a cikin ruwa yake narkewa ya watse karasa inda ya bi kamar yadda kuma an samu haka waɗanda suka nufaci birnin madina da irin wannan mugunta ubangiji subhanahu wata'ala ya gama da su tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa kenan wannan yana nihi ga yakan iya daukan ma'anar kenan wanda ya nufaci birnin madina mutum ya kai mata dauki ba tare da sani ba kenan kai tsaye da wani aiki wanda yake na mugunta to shine ubangiji subhanahu wata'ala zai damke shi da irin wannan azaba sabanin mutumin da ya fito fili domin an samu waɗanda sun kai hari birnin madina to don haka dai a takaice ko ma ta kaka wannan birnin madina ya yi bambanta da sauran birane wannan yana ɗaya daga cikin abin da allah ya fifita birnin madina wanda ga yan garin ne an ce in ka nuface su da mugunta to ubangiji subhanahu wata'ala zai damke wanda ya nuface su da mugunta da irin wannan azaba don haka a wata riwaya manzon Allah yake cewa man akhafa ahlal madinati zaliman lahum akhafahu Allah wa kanat alaihi la'anatullah duk mutumin da ya tsoratar da mutanen Madina ya firgitar da su akan zalunci ubangiji ta'ala zai firgitar da shi ya razanar da shi kuma tsinewar Allah ta tabbata akan shi don haka wannan yana nuna mana birnin madina ya bambanta da sauran birane dole birni ne wanda sai ka koyi ladabin yadda ake zama da shi in dai ka nufaci cutar da mutanen madina to wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takan iya hawa kan mutum wal iyazu billah kuma da irin wannan ukuba da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada na cewa duk wanda ya nufaci yan madina da mugunta to Allah zai narkar da shi a cikin wuta a ranar kiyama irin yadda ake narkar da dalma باب آقام المدينة قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن أيينة قال حدثنا ابن شهاب هو الزهري قال أخبرني أروى وابن الزبير أنه قال سمعت سمعت أسامة رضي الله عنه يقول أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر تابعه معمر وابن راشد الأزدي وسليمان بن كثير عن الزهري wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato garin madina lafazin aqam wato jam'i ne na uqama uqam idan aka ce al'ubum wato shine kenan garu idan aka ce garu shine wata doguwar katanga da ake ko kuma gini da ake da dutse sai a yi dogon gini wanda ana yin shi a zagaye gari ba don komai ba saboda in abokin gaba ya kawo farmaki kafin ya kutsa cikin garin sai ya sha wahala wanda in aka yi garu ana zagaye gari kuma za a yi kofofi an san adadin kofofin gari sannan kuma kowace kofa akwai wato waɗanda suke masu gadi to shine anan kasancewar ita birnin madina tana da garu shine yake cewa babu aqamil madina wato babe ne wanda ke bayani game da garuna kenan waɗanda suke na birnin madina shine usama ibn zaid Allah ya kara masa yadda yake cewa ashrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala udumin min aqamil madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wani garu daga cikin garuna na madina faƙada sai manzon Allah yake cewa halatta rauna ma'ara shin ko kuna ganin abin da nake gani yake tambayar kenan jama'ar da suke tare da shi a lokacin nan da ya hau sai ya ce inni la'ara mawaƙi alfitani khilala buyutikum kama waƙi ilƙaƙir manzo Allah ya ce wallahi ina ganin wato gurabu waɗanda suke na fitintunu tsake-tsakin gidaddajinku wato kamar gurbi wanda yake na ruwa lafazin mawaƙi jam'i ne na mauƙi ma'ana inda ruwa ke kwantawa kenan shine manzo Allah ya ce ina ganin kenan mawaƙi wannan mawaƙi alfitan wato inda fitina za ta sauka khilala buyutikum tsake-tsakin gidaddajin ku irin yadda ruwa in ya sauka yake samun wuri ya kwanta wannan alama ce daga cikin alamomin da suke nuna gaskiyar annabta da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin abinda zai wakana ne nan gaba manzan Allah yake ba da labarin sa kafin ya wakana wanda kasancewar kofar wannan fitina kwa wato shine kashe Umar kamar yadda hadisi ya gabata wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa idan aka karya wannan kofa to ba za a kulle ta ba har zuwa kiyama don haka usman allah ya kara masa yadda a lokacin da aka kashe shi a lokacin nan fitina ta auku a birnin madina aka ringa musulmi suka ringa cin kai aka ringa zubar da jini aka ringa yaƙe yaƙe don haka shine yake cewa lalle ina ganin mawaƙi alfitani khila da buyutikum wato guragun wato fitina kenan inda za ta sauka a tsake tsakin gidaddajinku sai ce kama waƙi ilƙafar wato kaman guragu waɗanda suke na ruwan sama idan ya sauka kenan inda yake samu ya kwanta to don haka kasancewar wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake nuna cewa wato ita birnin madina kenan duk da alkhairin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kunshe a cikin birnin to akwai fitintunu wanda Allah yake jarraba bayin shi da su waɗanda waɗannan fitintunu fitina ba ta nuna cewa ga wanda aka jarrabe shi cewa alkhairin da yake cikin shi ya gushi wannan jarrabawa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma kasancewar gasu waɗanda suke fiyayyun al'umma ne wanda Allah ya zaɓe su irin wannan fitina ta kasance a cikinsu su ne sahabbai don haka shi mumini a kullum yana kan jarrabawa babun la yadkhulul dajjalul madina قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه هو سعد بن إبراهيم عن جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رؤب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس أنه قال حدثني مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو أمر هو أمر بن عبد الله هو عبد الله بن أمر الأوزائي قال حدثنا إسحاق هو ابن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يهرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن أقيل وابن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أتبع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إلى فيخرج فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس فيخرج إليه يومئذ رجل هو هو هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يهويه فيقول حين يهويه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال aqtuluhu fala usalladu alayhi wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dajjal wato ba zai shiga birnin Madina ba lafazin dajjal an ciro shi ne daga addajal addajal asali asali a yare na larabci shine al-khalq wal labas ma'ana gauraya abu a kasa gane hakikaninsa an gane ko saboda kasancewar shi da jal kasancewar al'amuransa al'amura ne waɗanda suke rikitattu ba kowa yake iya gane hakikanin al'amuransa sai mai imani kamar yadda kasancewar shi da jal yana ɗaya daga cikin manyan alamomi guda tara daga cikin alamomi waɗanda suke na tashin alkiyama wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato tuntuni wato ya ba da labarin shi an gane ko to shine a nan malam ya yi babi na musamman cewa dajjal wato ba zai shiga birnin madina shine a nan abubakra allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya dukulul madinata ru'ubul masihi dajjal wato firgici da razana na almasihi dajjal wato ba zai shiga birnin madina duk wani kenan firgitaswa da yake wannan ba zai shani mutanen madina ba an kiraye shi da cewa almasi domin ma'ana ɗaya daga cikin biyu wasu malamai suka ce an kiraye shi almasi wato domin zai zagaye duniya gaba ɗayanta a kwana arba'in ma'ana ta biyu malamai suka ce domin idansa na dama a shahe yake wannan kuma ita ce tafi rinjaye domin ya tabbata a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal masiha dajjal sai ce ma musuhul ayi wato yana da shafaffen ido ido kuma wanda yake na dama to dan haka ake kiran shi almasi kenan almasi guda biyu ne Allah ya halitta akwai almasi wanda yake ma'abucin albarka shine annabi Isa alaihi salam kamar yadda Allah ke faɗa اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين sannan kuma akwai almasihi wanda yake shaidani kenan shine dajjal to shine anan yace la yadkhulul madinata ru'bul masihi dajjal furgici na almasihu dajjal manzo Allah yace ba zai shiga birnin Madina ba laha yawma idhin sab'atu abwab a lokacin da dajjal zai bayyana wato madina tana da kofofi guda bakwai ala kulli babin malakan manzon Allah ya ce akan kowace kofa akwai mala'ikun Allah biyu wato suna gadin wannan kofa an gane dan haka ya gama kewaye kewayen shi wato madina haramiyarsa ce ba yanda za a yi ya shige ta balantana ya raurauta mutanen madina kaga wannan yana nuna fadala ta birnin madina sannan a hadisi na biyu a baban abu hurera Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala an qabil madinati mala'ikatun manzon Allah ya ce akan kofofin madina akwai mala'ikun Allah suna gadi lafazin an qab jam'i ne na naqab idan aka ce an naqab wato hanya wadda take ta tsakanin dutse da dutse wanda a Hausa ake cewa lalloki kenan lungu to kasancewar an gane ku abinda ake nihi kenan hanyoyi waɗanda suke masu kai mutum zuwa birnin madina kenan ƙofofin madina manzo Allah ya ce ala an qabil madinati mala'ikatun a bisa ƙofofin madina wato akwai mala'ikun Allah waɗanda suke gadi kenan wacce riwaya wadda ta gabata ta nuna mana adadin ƙofofin a wannan lokaci ƙofa bakwai ce kuma mala'ikun a kowace ƙofa mala'ika biyu ke akwai waɗanda suke gadin birnin manzan Allah sai ya ce laye da kulu haɓa'un wala dajjal wato alloba ko dajjal ba wanda zai shiga birnin madina domin alloba wadda take ta birnin madina irin wannan musiba tuntun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'ar cewa Allah ya tattara ta ya maida ta can wani wuri da ake kiran shi juhufa don haka alloba ba ta shiga birnin madina tuntun Allah ya tsarkake wannan birni game da alloba sannan kuma ya tsarkake shi game da fitina ta musibin dajjal sannan a hadisi na uku a baban anas dan malik allah ikara masa yadda ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa min baladin illa sayaqahu dajjal wato babu wani birni daga cikin birane na duniya gaba ɗaya face dajjal wato sai ya saka kafar shi a wannan birnin sai ya taka birnin duk birnin da ka sani da jihar sai ya shiga wannan kuma kudura ce ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi a cikin wannan lokaci duk duniya gaba ɗaya sai ya zagaye ta a cikin kuma kwana arba'in sai dai wani yinin daga cikin kwanukan nashi arba'in manzan Allah ya ce kamar shekara yake daga cikin yinin arba'in wani yini ɗaya ne za akwai yinin da matsayin kamar shekara yake to a cikin waɗannan kwanuka arba'in sai ya zagaye duniya gaba ɗaya duk wani birni manzan Allah ya ce sai ya saka kafar shi a ciki sai ya ce illa makkata wal madina sai dai makka da madina su kaɗai ne Allah ya haramta masa laisa lahu min niqabiha naqabun manzon Allah ya ce babu wata kofa daga cikin kofofin wato Makka da Madina illa alaihi mala'ikatu safina yahrusunaha face akwai mala'ikun Allah sun jeru wato suna gadin wannan kofa thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat manzon Allah ya ce Madina wato sai ta yi raurawa ta yi girgiza wato girgiza uku za ta yi an gane ko kasar madina gaba ɗaya za ta yi girgiza ta yi raurawa su uku fa yukhrijul lahu kulla kafirin wa munafikin dukkan wani kafiri da duk wani munafiki wanda yake cikin madina ko makka sai Allah ya fitar da shi in ya so ya bi wato ya zamanto wutsiya na dajjal su ta yi amma shi ya shiga wannan Allah ya haramta masa kenan idan madina ta yi girgiza su uku duk wani kafiri da munafiki Allah zai watsu su in yaso sai su bi da jiya da su ta yi sannan a hadisi na hudu a baban abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari labari wanda yake mai tsawo game da fitina ta dajjal fa kana fi ma haddathana bihi ya kasance daga cikin abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari an kala shi ne faɗarsa ya ce ya ati dajjalu siba khallati bil madina ko kuma ya ati dajjalu ba'da siba khallati bil madina wato dajjal wato zai je ma sharan wato wata ƙasa da ke birnin madina lafazin asiba ƙasa wadda take ƙasar manda an gane ko ƙasa wadda take ta gishiri to daga cikin kenan wato wasu unguwanni ne daga cikin kenan wannan kin madina manzan Allah ya ce da jihar zai zai daidai wannan wuri shine ya ce ya ati dajjal sai ce wa huwa muharramun alaihi an ya dukula niqabul madina alhadi Allah ya haramta masa shiga kofa daga cikin wato kofofin madina amma zai je babu sibakin lati bil madina kenan sharin wata ƙasa wadda take gab da madina fa yakhruju ilaihi yawma idhin rajulun wa huwa khairun nas wato wani mutum daga cikin yan Madina sai ya fito ga Dajjal kaga ai ba birnin bai shiga shi mutumin shine zai fito daga cikin birnin Madina huwa khairun nas wannan mutum shine fiyayyen mutane a wannan lokacin ko kuma min khairin nas yana daga cikin fiyayyun jama'a a wannan lokaci fa yaqulu sai ya ce ashhadu annaka dajjal daga ya kalle shi sai ya ce ina shaidawa ina tabbatarwa lalle kai kai ne dajjal allazi haddathana anka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadisa kai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin ka an gane ko wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana sifofinsa a cikin hadisi wanda yake a hadisai waɗanda suke ingantattu a farko dai kasancewar shi da jihar wato namiji ne an gane ko namiji ne ba mace ba sannan sifa ta biyu saurayi ne sannan launin jikin shi ja ne sannan kuma kasancewar shi gajere ne sannan afhaj kuma mutum ne wanda kawahuwan shi sun bude haka sun tankware sun yi kamar baka haka yake sannan kuma ja'adun ra'as gashin shi gashin shi gashi ne wanda yake cirarri mai kaushi sannan kuma ajilal jabha wato goshin shi goshi ne wanda yake gaya kasancewar yana da fadi kenan a bayyane yake gashi bai sauko ba kenan gashi ya janye a goshin shi sannan kuma aridun nahar wato yana da fadin kirji sannan mamsuhul ainil yumna idan shi na dama a shahe yake wannan ido shi bai fada bai yi kogo kuma sannan shi bai fito ba haka an gane ko tamkar misali ka dora dala biyar a jikin fatar ka shi bai fada bai yi kogo sannan kuma shi bai fito ba haka idan nashi daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kamanta idan wato kamar wato inabi ne kenan wanda ya motsi haka an gane ko inabi wanda in ya nuna ya je motsewa to kamar haka yake idan nashi sannan na daga cikin sifofinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan akan idan nashi wato akwai hakiya an gane ko kan idan nashi ɗaya kenan na hagunkin tunda na dama a shahe yana da hakiya sannan wa maktubun baina ainihi kafun fa'un ra'un tsakanin idanun nashi kuma an rubuta kafun fa'un ra'un a wata riwaya an rubuta kafir manzon Allah yake cewa dukkan mumini da mumina mace wato da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya ba idan ya ganshi zai iya karantawa sannan kuma yana daga cikin sifofinsa aqim ne bakarare ne la yulad lahu bayya aihuwa to waɗannan su ne sifofin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bada game da wato dajjal a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu kenan namiji ne saurayi ne wato fatar shi kenan jallauni ne sannan kuma gajere ne sannan ƙawahuwan shi kuma sun tankware sun yi baka sannan kuma gashin shi gashi ne cigirarre sannan kuma goshin shi a bayyane yake gashi kenan bai zubo ba sannan kuma yana da faɗin kirji sannan idan shi na dama a shahe an gane ko sannan kuma ga babbar alama shine kafin fa'un ra'un wanda yake rubuce a tsakanin idanunsa to shine anan wannan mumini wanda yake fiyayyen mutane a wannan lokacin shine idan ya ganshi sai ya tabbatar ya cewa ashhadu annaka dajjala dajjalu yace ina shaidawa ina tabbatarwa lalle kai kai ne dajjal allazi haddathana anka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadisa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin sa a cikin hadisin shi kenan manzon Allah ya gaya mana kai da sifofinka fa yaqulu dajjal dajjal sai ya ce ara'aita in qataltu hadha thumma ahayaituhu hal tashukkuna fil amr dajjal ya ce da shi shin yanzu gaya mun ba ni labari in har na kashe wannan mutum na rayar da shi za ku yi kokonto game da al'amari na domin shi a wannan lokaci ya yi da'awar rububiya shi da jihar a lokacin nan zai ce sama ta yi ruwa take yanke ta yi ya ce ƙasa ta tsuro da tsuro take yanke ta tsirar da shi ya ce ƙasa ta fito da duk abin da yake cikinta na albarkatu zinare da azurfa da gwalagwalai gaba ɗaya ta watso su an gane ko sannan kuma take yanke zai kashe mutum kuma ya rayar da shi shine anan yake fada masa yace a ra'aita dajjal sai yace masa ba ni labari in qataltu haza in har na kashe wannan mutuma kenan mutun ne zai tseda a gaban shi ya nuna masa yace in har na kashe wannan thumma ahaytuhu sannan na rayar da shi hal tashukkuna fil amr shin za ku yi kokonto game da al'amari na ma'ana na cewa shine ubangiji domin manzo Allah ya ce a damar shi akwai wuta a hagun kin shi kuma akwai aljanna shi an gane ko waɗannan su ne sifofi waɗanda suke sun tabbata a cikin sunna amma akwai abubuwa waɗanda suke na tatsuniya cewa yana da ganga da wasu menene da cewa da godiyar shi wadda take mai kashin kunzuma da wasu abubuwa waɗannan duka maganganu ne waɗanda suke ba su da diki faya ƙuluna wato a lokacin nan mummune sai su ce la an gane ko ko ka kashe kara yadda shi ko kwanto dai game da al'amarinka an gane ba maganar kokonto da zamu yi mun tabbata kai tacaccen makaryaci ne fa yaqtuluhu thumma yuhyihi take yanke da jar sai ya kashe wannan mutum kuma ya rayar da shi fa yaqulu hina yuhyihi wato sai ya faɗa a lokacin da ya rayar da shi sai ya ce wallahi ma kuntu qabbu ashadda basiratan minni yau yace wallahi ban taba kasancewa ba mutum wanda yake mai lura da fahimta da tsinkayi sama da yau lurar da Allah ya bani da fahimtar da ya bani a yau ta wuce ta dukkan kwanukan rayuwata ban taba zamantowa ba mutum mai tsananin fahimta da lura sama da yau kenan sai ya ƙara yaƙini akan cewa dajjal kin shine ainihin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari fa yaqulu dajjal dajjal sai ya faɗa ga kenan jama'a sai ya ce aqtuluhu yace wannan mutum kashe shi zai tunda har yanzu dai ya ki ganewa fala usallatu alaihi wannan ba yanda za a yi a saka ni akan shi daman shaidani Allah ya faɗa inna ibadi laysa laka alaihim sulfanun illa man ittaba'aka min al-ghawi shaidani na mutun da aljan yayi kadan ya batar da wanda Allah ya azurta shi da imani shi mumini al'amurra suna ƙara bayyana to yaqini yana ƙara tabbata a cikin zuciyar shi kaga anan yana ganin cewa kashewa da rayawa da zai yi zai iya jefa kokonto a cikin al'amarin shi su kasa gane hakikanin al'amarin to amma da ya kashe ya raya shi wani mutum sai ya ce masa ban taba zamantowa ba mutum mai lura da fahimta da ganewa sama da yau na yi sani a yanzu na ƙara yakinin cewa kai kai ne dajjal kenan tun da ya ga cewa dai wannan ya kasa da shi ya ci tuburin in gama da shi fala usallatu alaihi an gane ko ba maganar kenan a saka ni akan shi in batar da shi to don haka wannan yana nuna mana fadula ta birnin madina ga duk wani birni da ka sani banda makka da madina da jihar sai ya saka kabashi amma ubangiji subhanahu ta'ala ya kare waɗannan birane kuma bugo da ƙari birane ne waɗanda mala'ikun allah subhanahu ta'ala suke gadin su kuma wannan yana ɗaya daga cikin wanda ke nuna mana cewa birnin madina da birnin makka birane ne waɗanda sai sun dangana da alkiyama gab da alkiyama domin a wannan lokaci kenan idan ya je birnin madina ba zai samu shiga ba amma duk wani ya nashi ya nashi madina za ta watso su kenan kafirai da munafikai in ya so su bi shi a yi ta yi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik